إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai koma wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a wannan gari na da makaram jihar zandar jamhuriyar niger a wannan marece na ranar juma'a daren subdu 18 ga watan al-muharram bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya daidai da uku ga watan 7 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mu na Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunna da Fadilatu Sheikh Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qatani Allah ji kansa da rahama yau za mu tashi darasi na 38 za mu tashi kan babi na 28 azkarun nau zikirori da ake karantawa lokacin bacci da farko dai yana da kyau mu sani bacci wani abu ne na ɗabi'a da Allah ɗabi'anci halittunsa da yawa daga cikin mutane da aljannu da dabbobi tunda bacci ba iya mutane suke yi ba har dabbobi ma suna yi kenan wani abu ne wanda yake fitiri ɗabi'a ce yadda Allah ya ɗabi'ance mu mutane za mu ci za mu sha to haka kuma Allah ya ɗabi'ance mu da bacci kuma wannan bacci abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi ko ya hore mana saboda mi domin da zamanto wata ni'ima ce da rahama da jin kai daga Allah subhanahu wata'ala zuwa mu bayinsa shi yasa an muka riba cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kalmar bacci a Qur'ani a gurare bakwai guri uku da suna annawm guri hudu da suna almanam da larabci aka ce annawm ana yin bacci aka ce almanam ana yin bacci to Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ambaci sunan bacci da annawm a guri uku almanam a guri hudu in ka hada su kenan gurare bakwai Allah subhanahu wataala ya ambaci bacci in baka dauki gurare ukun wancan na farko na annawm misali na farko muka diba a cikin suratul baqara aya ta 255 ayatul kursiy kenan a cikin aya ayatul kursiy bayan Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace la ta'khudhu sinatun wala nawm kun ga nawm ya zo Allah subhanahu wataala gengedi baya kama shi barantana bacci kaga nan an kawo kalma annau bacci wuri na biyu da aka ambaci kalma annau a cikin alqur'ani shine a cikin suratul furqan aya ta 47 Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi ja'ala lakumul layla libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura kaga Allah subhanahu wataala ce shine wanda ya sanya mana al-laila libasa ma'ana ya sanya mana dare a matsayin mi tufa ma'ana wani sutura shine libasan bi ma'ana ai satiran lahu wanda yake suturcewa kamar yadda Allah ya sanya mana kaya wanda zamu ringa sanyawa mu ringa suturce jikinmu mu rihe jikinmu da al'auran mu da su to haka Allah ya sanya dare ya zamanto mai suturce shi yasa an muka lura da kyau akwai abin da mutum zai iya da daddare inda rana ne bai yi me yasa saboda duhun dare shi ma kamar wani sutura ne kamar wani sutura ce a gare ka to shi yasa Allah ce shi sanya mana dare a matsayin mi libasa ma'ana wata kamar wata sutura ce wadda muna lulluba da ita da duhun ta ma'ana duhun dare wata sutura ce ga bayi shi yasa kake gani hatta mutanen banzawa suna bakiya da dare duhun dare sai abin da bai dace ba inda da rana ne ba sun yi ba to shi kuma ba so kai amfani shi wani Allah ya sanya shi ne domin ya zama to sutura ne a gare ka to Allah ya ce shi ne sanya mana dare a matsayin sutura ya ce wannan ma su ba ta shi ne mahallin shaɗi ya ce kuma ya sanya mana bacci su ba ta bi ma'ana rahatan lil abdan Allah ya sanya bacci ne domin ya zama to hutu ga jiki Allah ya halicci dan adam akan mi zai tashi ya nemi abin da zai ci to faɗi tashi da mutum yake da ayyuka na wahalhalu da yake yi a yini to sai Allah ya sanya mai dare domin ya zama to hutu ga wannan wahalhalin da ya sha a yi ne saboda Allah da ya halicci dan adam ya halicce shi ne dole zai ci ya sha to tunda ai halicce shi dole zai ci ya sha to dole zai tashi je nema abin da zai ci ya sha to kuma wannan abin da zai ci abin da zai ci ya sha din Allah ya sanya za a neme shi ne da rana to in aka nema da rana an sha wahalhalu da gajiyoyi to ya Allah sanya dare a matsayin hutu yadda in ka zo ka kwanta duk wahalhalin da ka sha a yau in dai ka kwanta kai bacci ka ga gobe kamar ma baka yi ba to shine Allah ce ya sanya mana annoma subata ma'ana bacci a matsayin mi rahatan ma'ana hutu yace wa kuma wa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wan nawma subata yace wa ja'ala an-nahara nushura sai Allah ya sanya mana yini a matsayin lokaci da zamu wawwatsu mu je neman abinci shi yasa kake gani ai da rana duk wawwatsuwa ake ayan kasuwa sun tahi ma'aikatan gwamnati sun tahi ayan kwadago sun tahi ayan adaidaita sun tahi masu motoci sun kowa zaka ga an wawwatsa a duniya to ya Allah ya sanya mana yini ne domin nushura imana litan tashiru fil ardi li talabi ma'ayishikum ana don ku watsa a bayan kasa don neman abin da za ku ci to kaga wannan ta cikin suratu al-furqan aya ta 47 Allah ya ambata annawm shine guri na biyu guri na uku na ƙarshe da Allah ya ambata annawm a Qur'ani shine a cikin suratul naba'i aya ta 9 Allah ya ce waja'alna nawmakum subata Allah ya ce mun sanya baccin ku a matsayin subata ma'ana rahatan ma'ana hutu gare ku to kaga wannan sune gurare guda uku da Allah ambaci bacci da suna annawm a Qur'ani da Baqara da Furqan da kuma Naba'i sai almanam almanam shi ma bacci ne Allah ambaci bacci da almanam to shi kuma gurare hudu Allah ambata a Qur'ani na farko a cikin suratul anfal aya ta 43 Allah ce idhi yurikahumullahu fi manamika qalila kaga fi manamika Allah yana nuna ma makiyanka a bacci ɗan kaɗan ne mana kafin a yi yakin badar Allah nuna ma manzan Allah cewa kafiran ma ‘yan kaɗan ne Allah ce walau ara kawun kasiran da a ce Allah nuna ma su abincinka suna da yawa da fashiltun wala tana za a tumbil amu to Allah ce da za ku ji tsoro kuma dami da za ku yi jayayya mashin za a ji yakin ko ba an je ba walakin Allah sallam sai dai Allah ne kawo aminci innahu alimu bi zati sudur ma'ana dai kaga anan Allah ce fi manamika kaga almanam bacci kenan wannan shine guri na farko guri na biyu a cikin sautin rom aya ta 23 Allah ce wa min ayatihi manamukum bin laili wan nahari wabtiga'ukum min fadlihi inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un Allah ce wa min ayati ay wa min dalailihi adalla ala rububiyyatihi wa uluhiyyatihi ma'ana daga cikin dalilan da suke nuna cewa Allah shine mahalicin kowa da komi kuma shi kadai cancanta abota masa shine Allah ce mana mukum bil layli bacci da kuke yi da daddare ma'ana wannan shi kanshi alama ce ta cewa Allah subhanahu wata'ala shine kadai wanda ya cancanta abota masa kuma shi halicci komi saboda mi shine ya sanya muku dare a matsayin lokacin hutu da lokacin bacci da lokacin nutsuwa kaga Allah ce mana mukum bil layli Allah sanya muku dare lokacin mai bacci da hutu wabt manamukum bil layli wabtiga'ukum wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari da kuma yini ma'ana bacci ana yin shi a dare da yini ai akwai kailula da ake ko a bangaren rana to Allah ce shine sanya muku bacci bil layli wan nahari a dare da yini ma'ana kuna bacci da daddare haka da rana ma kuna shine baccin kailula wanda ake na rana sai Allah ce kuma wabtiga'ukum min fadlihi kuma Allah sanya muku yini lokacin da za ku je neman falalar Allah ma'ana ku je neman abin da za ku ci wanda za ku rayu to Allah ce inna fi zalika a cikin yin wannan Allah sanya muku dare lokacin bacci yini lokacin neman abinci Allah ce la ayatin akwai ayoyi amma mai liƙaumin ga mutanen da ya sama'una suke ji ji na fahimta da karba ma'ana nan kaɗai ya kamata mutane a ce wannan shi kan sha zama tuni dalili ne da ya kamata a ce mutum Allah ce a yi zai yi in Allah ce a bari zai bari saboda mi wannan abin Allah ne kaɗai ke yi shi to kaga wannan shine wuri na biyu almanam wuri na uku a cikin sura safat aya ta 102 Allah ce falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami kaga manami anni azbahuka yace fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin lokacin da annabi Isma'il ya kai lokacin da zai iya yin aiki tare da babansa sai baban nasa annabi Ibrahim ya yi mafarki ya yi mafarki ma'ana ya gani a cikin baccinsa yana yanka wani ɗan nashi Isma'il sai ya waɗi mai cewa to ya kai ɗana na ga ina yanka ga a cikin bacci ya kake gani ya ce to ya abadi fa almatu umar ya ce ya baba ka aikata abin da aka umarce ka saboda baccin mafarkin annabawa wahayi ne kamar da manzo Allah tabbatar ya ce to ka zartar da umarnin Allah satajiduni insha Allah min asabi kaga nan fil manami shine guri na uku guri na ƙarshe shine a cikin suratul zumar aya ta 42 Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ويمسك التي قضى عليها الموت ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقال لتي الله يتوفى الأنفس الله شيني كي أوكر رايك حين موتها لوكة متوس معنى لوكة عند أجل متن يتكا والله زي أبشرا وننباوا والتي لم تمت في منامها da wadda ma bata mutu ba a cikin mi baccin da inda bacci shi ma mi mutuwa ce shi yasa malamai suke ce mai alwafatu sugura ko almau almautatu sugura bawo shi yace kuma bacci ganin mutuwa saboda in ka kwanta bacci baka san ba inda kanka yake ciki baka cikin shu'uri baka cikin conscience ɗinka ana zare ran naka shi yasa kaga Allah ce Allah yana zare rai yana damkar rayuka wa'inda lokacin su yi na mutuwa hadda ma wanda lokacin mutuwa su bai ba su ne a cikin bacci Allah ce fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah kaddara ajalinta ya kare a duniya to sai Allah ya rike ran a wajen shi wa yursilul ukhra wanda kuma lokacin da bai ba sai Allah ya sake ta ma'ana sai ka tashi daga bacci ya amai don waran naka ila ajalin musamma zuwa wani lokaci da Allah ya iyakance Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaru wannan aikin da Allah yake yake amsar rai lokacin da mutum ya zo mutuwa da lokacin da mutum ya kwanta bacci in Allah ya kaddara maka a bacci daga lokacin mutuwa za ka yi Allah ya rike ran in kuma Allah ya kaddara a lokacin bacci da sauran lumhashinka ajalinka bai ba sai Allah mai doma shi yasa ai manzo Allah ya mana adda ta tashi daga bacci me muke cewa alhamdulillah allazi ahayana bada ma amatana wa ilayhin nushur ma'ana alhamdulillahi allazi ahayana dukan yabo da godiya tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu kenan mutuwar da ake ne shine lokacin da ka kwanta bacci ana zare ran naka ne to idan Allah ya kaddara zaka kana da sauran lumfashi ma'ana da sauran rayuwarka sai a maido ma ran to shine in ka tashi ka ce ka gode ma Allah da ya raya ka bayan ya dauki ranka to shine Allah yake wadi ana a cikin sota zumar mutane sai kwanta bacci Allah yana rike rayukan su duka a hannun shi suke to wanda Allah ya kaddara daga baccin za ta yi tazarci zai mutu to ya Allah ya rike ran kaushi kenan dama in mutum ya kwanta bacci dan abin da yake rage mai lumwashi ne da buga zuciya to wannan lumhashin sai a tsira shi da buga zuciya shikenan kai kai ta dace amma Allah kaddara ma da sauran rayuwarka to sai a sake mai doma da ran kuma shine ka farka to kaga nan shi ma Allah ce wallati lam tamut fi manamiya daren da bata mutu ba a cikin barcinta to kaga wannan sune gurare guda hudu da Allah mace almanam suratul anfal 43 ayat 43 suratul rum 23 safat 102 sai suratul zumar ayat 42 kuma sai Allah ya nuna mana a ƙarshe ce shi wannan daren da ya hore mana domin yin bacci rahama ce shi yasa ya Allah so kama da rahama ne da daddare ma zaka yi bacci yanzu akwai da daddare ma bai yi bacci diba a cikin suratul qasas Allah ya ce qul ara'aytum qul ayyuhar rasul Allah ya ce ma manzo Allah ka ce ara'aytum bima'ana akhbiruni ayyuhan nas ku bani labari ya ku mutane in ja'ala Allahu alaikumul laila sarmadan idan Allah ya sanya muku dare sarmadan bi ma'ana da'iman tutur har abada da'iman wa abada babu yankewa ila yawmil qiyamah har zuwa tashin kiyama ma'ana da Allah zai mai da rayuwa kullun dare ne har abada har zuwa tashin kiyama sai Allah ce to man ilahun ghairullahi wai wani abun bauta ne wanda ba Allah ba ya atikum bidiya zai zo muku da hasken yini hasken rana akwai sai Allah ce mi afala tasma'un shin yanzu ba kwaji ji na hankalta da ganewa da karba ma'ana duk duniya idan Allah mai da kullun dare ne za a ringa yi akwai wanda zai iya zuwa da yini akwai wanda zai iya zuwa da hasken yini hasken rana babu sai kuma Allah ce qul ara'aytum qul kace musu ya kai manzon Allah ara'aytum akhbiruni bi ma'ana ku bani labari ya ku mutane in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan idan Allah ya sanya muku yini har abada ila yawmul qiyamah har zuwa tashi alkiyama kullun a cikin rana ake babu dare Allah ce mani ilahu wani abun bota ne gairullah wanda ba Allah ba ya atikum bilailin taskununa fi zai zo muku da daren da kuke nutsuwa da hutu a cikin sa akwai ya Allah ce to afala tubsirun yanzu ba ku gani yadda Allah yake tattanza muku tsakanin yini da dare a kullun za a yi yini za a yi dare to wannan ai shi kanshi yana nuna mami Allah shi ya tantanta abota masa kuma yana nuna ma akwai Allah to shine Allah ce to wa min rahmati yana daga cikin rahamar Allah an ja'ala lakumul layla wan nahara ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi domin ku nutsu ku huta ku samu sukuni a cikin dare walitabtahu min fadli domin kuma ku nema daga falala Allah a yini wala allakum tashkurun ko kun gode ma Allah to kaga Allah nuna shi kanshi bacin rahama ce yasa zaka ga yanzu wani musamman aka ce babu wanda ya fi jin daɗin bacci sai wanda ya wuni yana aiki ko ya gashi yanzu gari ba ga mutumin da ya wuni yana aiki ya gashi yana zuwa yana kwanci bai san ba lokacin da bacci ke dauke shi to wannan ya fi kowa jin daɗin bacci a ce ka wuni kana aiki ka gashi to da ka zo ka kwanta bacci da dauke ka amma akwai wanda shi in ya zo wani ya haɗa da ƙwaya kuma da ƙwaya ma ba zai iya bacci ba to shi yasa shi kanshi bacci ni'ima ne yasa ake bada labari aka ce akwai wani alhaji ne irin 'yan dauko ne da suke sauke mai irin mota telam an kawo ta ana sauke abinci haka a saman telam da aka ida kawai a cikin 'yan dakon wani a nan wa kawai da aka ida a kota ya tabarma kawai ya kwanta ke ta shiga bacci shi ne alaji yake ta mamaki yake ta ka ga wannan ya ce walla da zan samu irin wannan ko ya ce walla da na ji daɗi a rayuwata kawai mamaki yake yi wa da gama aikin nashi ɗan ƙanƙanin lokaci ya kwanta yana bacci shi kuma yace bai iya mana in ya zo da daddare bai iya bacci ya kora da ƙwayoyi da sauran sai ke iya bacci kaga yin bacci shi ma wata rahama ce da ni'ima da Allah sanya mana domin mi domin mu ringa samun hutu saboda Allah da ya halice mu ya halice mu ne dole za mu ringa huta muna neman abin da za mu ci to a wajen hutan neman nan ana shan wahalhalu da gajiyoyi to mi zai tafi ma da wahalan nan da gajiyan nan shi ne mi da daddare ka samu sukuni kai bacci to wannan baccin da zaka yi mantar da kai duka wannan wahalhalun da ka tashi kuma sai a ci gaba da kuma mi faɗi tashin rayuwa to amma da babu wannan wada akwai matsala shi yasa ai bahaushe ce duk wanda ya ci bashin bacci ya biya kadiba ga in mutum bai bacci da daddare da sai za ka ga idan ya jajja wur yana ta hamma ya ka biya saboda dabi'a ce haka Allah ya dabi'anci mutum to wannan dai shine game da abin da ya shafi bacci to wannan babi za mu bayani ne kenan akan abin da ya shafi zikirori da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karanta lokacin da mutum ya zo kwanciya bacci ina matsayin ka na musulmi ba a sako in ka zo kwanciya bacci ka rinka kwanciya da jaki ko tinkiya ko alade yake ko arne ko wani kafiri kai a matsayin ka musulmi akwai abin da aka koya maza ka karanta kuma wannan kariya ne gare ka saboda kusa dan adam ya zo kwanciya to baka san ba abubuwan da suke kewaye da kai ba baka san ba irin abin da zai yi yazo sai kariya Allah komai ana iya shirya ba shi yasa malamai suka ce bokaye ne suka ba da wannan sirri da lagani da matsubbata cewa babu lokacin da in suka yi aiki ya fi tasiri akan mutum irin lokacin da mutum yake bacci in za a ma tsahi in za a ma sihiri in za a ma dago in za a ma duk wani abu da za a turo da za a cutar da kai ko a sama cuta ko aljini to sun fi son lokacin dare saboda ka shanta ke kana bacci wannan ka a buɗe hanci a buɗe wani ma baki a buɗe duk kafofin jikin ka to kaga in ba kariya Allah ba komai na iya zuwa sami ka wannan bangaren kuma banda bangaren wasu dabbobi masu yin cutarwa da shaidanu kuma wanda Allah ce innahu yarakum wa qabilu min haythu la tarawun suna ganin mutane mu goma ganin su don baka yi ba addu'in da Allah zai tsare ka daga sharri ai kaga akwai matsala yasa mutane da kuke gani wani daga ya kwanta ya kwanta bacci in bayan addu'o'i ku je ku tambaya ku akwai mutane da zaka yi sun ce suna mugun mafarkayya kai ka tambaya kana yin addu'in zaka kwanta wani kuma zaka ga yawan firgici da razani to wani ba wannan ba wani zaka da kwanciya bacci ya tashi jikin shi ya yi paralize wani zaka ga ya tashi ya samu wani taba hankali ko ta cuta ko wani abu a gaza gane ko menene to wannan duka yana daga cikin abin da bokaye ko shedanu suke ma mutane shi yasa manzo Allah ya koya mana addu'o'i da zamu ringa lokacin kwanciya bacci domin Allah ya tsare mu zamu karanta kenan suratul ikhlas da falaki da nasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس to abu na farko mala ya kama na yajma'u kaffaihi mutum zai hada tafuka hannayensa guda biyu kuma yanfuthu fihima sannan ya tofa a cikin tafukan hannaye annafathu shine ake ni da ma'ana attaful ma'ana mutum zai busa iska ne a hannunsa ba tare da miyau ba kenan ba miyau bane zaka to ma'ana iska ce ake so ka tofa a hannun naka kenan mutum zai yi tofi a cikin tafukan hannayensa guda biyu fa yaqra'u fihima me zai tofa a cikin tafukan hannaye shine sai karanta a cikin su eh bismillahir rahmanir rahim ya karanta qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe sai tofa sai karanta bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq har zuwa ƙarshe to sai tofa sai karanta bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas to sai tofa bayan yayi wannan summa yamsahu ma sannan ya shafa da wannan tafuka hannayen nasa guda biyu mastata'a min jasadihi mana abin da ya sami ikon shafa daga jikinsa yabda bihima ala ra'si zai fara shafar da kai wa wajihihi da fuskarsa wa ma aqbala min jasadi da abin da yake suran bangaren jikinsa ya fa'alu zalika salasa marratin zai aikata haka ne so uku to wannan arawato shi ne daga Aisha Allah kara mata yarda ummul mu'minin take cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana iza awa ila firashihi fi kulli lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihi ma فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد ثم يمكث ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إلى آخر ثم يمكث ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إلى آخر ثم يمكث ثم يمسه بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kullun da daddare in yazo kwanciya yana hada tafuka hannayensa guda biyu sai ya karanta qul huwallahu yayi bismillah karanta qul huwallahu ya tofa a hannunsa tafuka hannayen guda biyu yayi bismillah ya karanta qul a'udhu birabbil falaq har zuwa ƙarshe tofa yayi bismillah ya karanta qul a'udhu birabbin nas tofa bayan ya ida sai ya shahi kanshi da fuskar shi da duk inda hannunsa kenan ya sawwaka a jikinsa sai ya shashafa yana yin haka ne so ma'ana akwai wanda in suka zo muna yin wani kuskure mafi yawanci mutane suka zo su yi ƙurwan lawo uku a lokaci daya ma'ana in yi ƙurwan lawo tuk ya sake ƙurwan lawo tuk ya sake ƙurwan lawo tuk ya uku ko sai zo ya falaki tuk har sai ya so uku la'uza bin nasu to uku ya so ya shaha ba shaha ɗaya bace ake uku ne ake kun ji aisha ta ce in ya karanta ƙurwan lawo sai ya karanta falaki sai ya karanta nasi sai ya shahe jikin shi duka kuma sai sake yi yayi bismillah ya kuwa Allah ya tofa ya falak ya tofa ya nasi tofa ya sha jikin shi nawa biyu sai sake bismillah yayi kuwa Allah ya tofa falak ya tofa nasi tofa shi tace ya fa'alu zalika salasa marratin yana aikata haka ne sau uku wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 2017 saint mil diset muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 2192 Demil San Catrobendus kenan hadisi ne muttafaqun alayh ha Aisha ma take cewa lokacin da manzon Allah ya rashin lahiyar da a cikin ta ne Allah ya mai wafati da ya zama to baya iya yin wannan ita da kanta take mushi amma ta ce ta kasance tana tofa ne a hannun manzon Allah kuma ta shafe mushi da hannunsa da ta ce li anna yadan nabi sallallahu alaihi wasallam atyab min yadi hannun manzon Allah ya fi albarka sama da hannunta ma'ana manzo Allah yana cikin cutar ajalin da baya iya yin in yazo kwanciya yayi wa'annan ya tace to ya ta kama hannun manzo Allah ya ta tofa ta karanta mai a hannunsa kuma ta shahi mai jikin shi da shi to kaga hatta a halin rashin lafiya ma ba su mutun ya sakaki to wannan shine abu na farko da mutun zai in yazo kwanciya kuma mutun yana iya yi a zauni yana iya a kwance mara an kana so in ka zo kwanciya ka zauna ka yi ka tofa in kana so kana iya da kwance duk da wasu malamai suka ce in mutum ya san irin mutum ne mai daga ka kwanta bacci ki soke dauke ka to kai a bacci tunda akwai mutanen da daga ya kwanta nan da nan bacci zai dauke shi yace dan ma yana iya zuwa ƙara ma ya sa ka kawo bacci dauke ka kai ba idan ka san kana da shi mutanen da ka kwanta nan da nan bacci ke dauke ka to kai kai a zaune in bayan kai ka tofa ka kwanta amma ka san bacci bai dauke ka ba in kana so da bacci ma kana yi to da shine abu na farko da ake mutum zai karanta qur'an ya tofa falak ya tofa nasi ya tofa zai haka so uku to malamai suka ce me sirrin wannan ma'ana wannan wani tsaro ne ka ba ma jikinka duk wani abu na sharri na mutum ko aljan ko ta dabba Allah zai tsare ka daga shi na biyu malamai suka ce bai tabbata ba ana tofa ruwan lawa ko falake ko nasi a shahi jiki in ba ana ba kadai ba anan ne kada aka samu ake shi yasa daga cikin malamai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tambayi akan wannan a cikin Majmu'ul Fatawa cewa anan kada ake saboda akwai wanda zaka to ai mun sani bayan sallolin farillai ana karanta kurala da falagi da nasiku ana tofa a shaha a tofa ko haka za ka karanta bayan sallah asuba da sallah magariba ana yin kurwalla uku falaki uku nasi uku mun gani a cikin azkar ba da sala wanda muka wuce a sallah azhar da la'asar da isha'i kurwalla uku falaki da nasi da tofa ake a shaha jiki ba a tofa manzo Allah ko karanta yake haka haka a cikin azkarus saba wal masa shine babun da muka kare mun ga manzo Allah da karanta kurwalla uku falaki uku nasi uku da sahi da marice man ƙuran la'uku falake uku nasi uku ana tofa a shawa jiki ba a yi kenan shi yasa da abin da manzan Allah ya inda ya karanta kai ma ka karanta inda ya tofa ya shahi jikin shi kai ma ka tofa ka shahi jikin ka to wannan shine bin sunnan manzan Allah la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan dai anan ne kare to yanzu muka dauka a jumlinci a kullum mutum yana karanta ƙuran la'u da falake da nasi mun sa akalla sau nawa kusan su 18 misali an muka dauka magariba da da yake da suna asubahi uku uku ko sauran sallolin ɗaya ɗaya so nawa so uku nawa so uku ne aitin da salloli biyar ne nawa uku ko ka samu tara in aka zo a zukaru sabal masa za ka yi uku uku nawa can nawa gare mu tara ga tara kuma nawa sha takwas to in aka zo kuma zikirin kwanciya shi ma za ka yi uku uku tunda kuro Allah uku za ka farki uku nasi uku nan ma samu nawa tara kenan tara tara nawa uku ashirin da nawa kenan ashirin da bakwai ko kenan kaga akalla za ka karanta su ashirin da bakwai kuro Allah da falaki da nasi kenan kowane ka ɗauke shi so tara tara ne kenan to wannan shine bangaren abin da ya shayi abu na farko abu na biyu shine mutum zai karanta ayatul kursi sai mu karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم
yawa shi dangane da abin da ya shahi karanta ayatul kursi ku sani wajen tofawar da ake yi, iya kurwallah da falaki da nasi ne ake tofa kire ta ayatul kursi mutum zai karanta ta ne ta gare kuma sau ɗaya ake karantawa shi yasa duk inda kaga an ka ayatul kursi ta sau ɗaya ake yi. ana karanta bayan salloli ga baki ɗaya guda biyar sau ɗaya ɗaya ka ka ka samu sau biyar zikirin sahiya ana karanta sau ɗaya na marici ana karanta sau ɗaya ka samu nawa bakwai in ka zo kwanciya ma ana karantawa nawa kenan takwas kuma kowace falalarta daban ta bayan sallolin farallai in ka karanta manzo Allah ya ce lam yamna'uhu min dukhulil jannata illa al-maut ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai mutuwa ana dole ne ka karanta to gosi ba sallah farilla guda biyar din nan manzo Allah ya ce ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai maka mutuwa to dama ai ba shiga aljanna ya mutu ko A, ana ma bishara ne kana mutuwa ko aljanna ce kai tsaye a cikin azkarus sabah wal masa shi ko mun ga fallata shine mi Allah zai tsare ka ujira minal jinni min hina yusbihu hatta yumsi kenan inda sai kai za a tsare ka daga sharrin shedanin aljannu har zuwa marici inda marici ka karanta ujira minal jinni hina yumsi hatta yusbiha tun daga maricen nan har zuwa wayewa gari to shi kuma na bacci wa zamu yi shi ko mai falalatta in ka karanta hadisi ne na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari hadisi mai lamba 2311 Demil Turasan Ons Abu Huraira Abdurrahman bin Sakar Ad-Dawsi Allah kare da gare shi ke cewa wakkalani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan manzo Allah ya wakilta ni wajen kula da zakka ta Ramadan fa atani atin sai wani ya zo mini faja'ala yahsu min at-ta'ami ai faja'ala ya'khudhu min min at-ta'ami he ringa daukan abinci fa akhaztu he na damke shi wa qultu sai nace da shi la arfa annaka ila rasulillahi ce wallahi na kai ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai wannan mutum yace inni mutajun yace ni mabukaci ne wa alayya iyalun kuma yana da iyali waliya hajatun shadidatun yace yana da bukata mai tsanani qala sai Abu Hurairah yace fa khallaitu anhu hina kyale shi tunda na ganshi ya kawo min uzurin cewa yana da iyali kuma me yake da suna mabukaci ne yana kyale shi ta yi da abincin ya ce ba asibatu da na waye gari ya na zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina zuwa ma faqala nabi sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah ce ya aba huraira ya ce aba huraira ma fa ala siru kalbari ya ce wannan mutum da ka kama jiya mi yawa kana manzo Allah ya aka yi sani Allah ya mai waye ai kaga dai bayani aka ko amma ana zuwa kafin ya magana ma shi ya zo ya bada labari ne kafin ma ya bada labari ya manzo Allah ce ma fa ala siru kalbari wai jiya wannan mutum da ka damka ka kama mi yawa kana qultu sai abu hurairu ya ce ya rasulallah ya ce ya makin Allah shakka hajatan shadida ya ce ya kamun korafi ne na bukata mai tsanani farahimtu ya na jikansa fa khallaitu sabilu ya na kyale shi tai fa qala sai manzo Allah ce amma innahu sayudu ya ce to ina baka labari zai dawo fa arabtu annahu sayudu abu hurairah ce na tabbatar ba zai dawo tunda ai manzo Allah bai karya ko la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha as-sadiqu al-masduq abu hurairah ce tabbas da manzo Allah ce zai dawo yace zai dawo yace na tabbatar zai dawo yace farasadtuhu sai na yi dakonsa na tso na tsaya na kasa na tsare ina jira in ga ta ina zai bullo ya zo fa ja'a sai gashi kuma ya zo ya hasu min at-ta'am ya je sake daukan dai abincin nan fa akhaztu ya na damke shi fa qultu sai Abu Hurairah nace la arfa annaka ila rasulullah ce wallahi yanzu na kai ga wajen manzo Allah fa qala ya qala sai shi wannan muje ce da'ani yace ka qale ni fa inni muhtajun yace wallahi ni mabukaci ne wa alayya iyalun yace kuma ina da iyali wali hajatun shadida kuma ina da tsananin bukata Abu Hurairah ƙara jin tausayin shi yace fa kallaitu sabilahu sai na sake shi tayi fa asbatu da na wayi gari sai na sake da wajen manzo Allah ina zuwa sai manzo Allah ce fa qala li sallallahu alaihi wasallama ya Abu Hurairah ma fa'ala sirukal bariya yana zuwa ma kafin ya ma manzo Allah magana sai manzo Allah ce ya Abu Hurairah wai ya kai da mutumin da ka kama jiya qultu ya rasulullahi sai na ce ya makin Allah shaka hajatan shadidatan ya sake kawo korafi ne wallahi yana da tsananin bukata wa iyalan ga iyali barahimtu yana ji tausayin sa fa kallaitu sabilahu yana sake bari shi tayi shi faƙala sai manzo Allah ce amma innahu kazabaka ƙaryama wasa ya'udi zai dawo ai ya ce ba zai dawo ba ko yace to ƙaryama kuma zai dawo yace farasattu yana je na sake dako ina jiran in ga zuwan shi faja'a sai sake zuwa ya haso mina tsami ya sake daukar da abincin fa akhaztu yana damke shi fa qultu yana ce la arfa annaka la rasulillahi wa hadha akhiru salati marrat yace wallahi yanzu yana kai kojin manzo Allah wannan shi ne kare na uku bana kyale ka ba innaka tazumu la ta'ud yace kai kana da cewa ba za ka dawo ba sun ma ta'udu kuma yake sake dawowa qala to anan yawan nan mutum yace da'ani uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha yace to yanzu ka sake zan sanar da kai wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su yace iza awaita ila firashika idan ka zo kwanciya faqra ayatul kursi yace ka karanta ayatul kursi yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtima al aya har sai ka ido wannan aya fa innaka yace lalle idan ka karanta wannan ayatul kursi lokacin da ka zo kwanciya lan yazala alayka min Allah hafizun ba zai gushe ba Allah zai turo wani mai tsaro na musamman daga cikin mala'iku zai zo zai baka tsaro wala yaqribuka shaytanun hatta tusbiya kuma yace babu shaytanin da zai kusance ka har sai ka waye gari to abu da rayuwar alala an ce Allah zai turo mai mai tsaro na musamman mala'ika zai zo tsare shi daga lokacin da ya karanta har zuwa wayewa gari kuma babu shaidan da zai kusance shi yace fa khallaitu sabilahu kawai na sake shi fa asbatu da na waye gari sai na zo jan manzo Allah zan bashi labari amma Abu Hurairah bai yi ba sai da yazo ya ayi mana kai a lokacin manzo Allah kawai wani ya baka falalai kawai ga manzo Allah bai yi ba sai da yazo zai nan zai zo ba manzo Allah labari ya ji ya kenan yace fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asiruka sai manzo Allah ya ce wai ya mutumin da ka kama jiya ya wakana da kai tsakaninka da kai da shi qultu sai Abu Hurairah ya ce za'ama ya raya mun cewa annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'ani Allah bi ce zai sanar da ni kalmomi ne Allah zai amfanar da ni da su qala amma innahu sadaqaka yayi manzo Allah ce me karanta da kai sai yace ya ce mini idan na karanta ayatul kursi lokacin da zo kwanciya Allah zai turo mai bani tsaro na musamman kuma shaydanu ba za su kusance ni ba har sai na waye gari mun sani manzo Allah ce innahu sadaqaka ya ma gaskiya haka amma wa huwa kazubun amma shi makareci ne amma dai anan yayi gaskiya amma ko makareci ne ya manzo Allah tambaye shi ta'alam man tukhatibu منذ salasila ya ce shin wai ka san da wa kake magana a tsawon kwanakin nan guda uku yace zalika shaytan yace shaytan ne zo da kanshi iblis shine yazo da kanshi amma amma mi Abu Hurairah aka yi bai gane ba saboda me ai yazo mai asuffan mutane shi yasa Allah da yace innahu yarakum wa qabilu min haythu la tarawna shi iblis da tawagashi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su ma'ana a siffarsa ta aljannu ba wanda yake ganin su amma in suka rikida Allah ba su iko suna rikida su koma ta abin da suke so ko mutum ko dabba ko ma menene suna koma Allah ba su wannan to in suka rikita suka koma mutum kana iya ganin su shi yasa malamai suka ce mutum ya kiyayi wulakanta mutane musamman irin mutane da za su zo neman bara ko wani abu akwai wanda aljani ne akwai wanda mala'ika ne tunda an saba samu akwai mala'ikan da ya je ya nemi wasu da farko ya je ya same su ne mutane ne guda uku da mai kora da wanda yake yake da suna da makawo da mai ciwon barasu kazuwa ko kuma ba kazuwa ba albarasu asali shine wannan ciwon na mutanen nan masu zabaya shine asalin albarasu kaga dai zabaya bai ai ba sa warke ko to shi zabaya da yaje same su ya roƙa musu Allah ya warkar da su daga baya da yazo da neman taimako a wajen su dai Allah ba shi shanu dai Allah ba shi tumaki dai Allah ba shi raƙuma kaga da yazo ai wulakanta suka yi ba san mala'ika bane ba to shi yasa ka ce kaka wulakanta saboda ta yi akwai mutum da zaka wulakanta ta yi aljini baka sani ba tunda asufan mutum ne ba da zaka gane shi kaga yanzu Abu Hurairah bai san ba shedan bane ba tunda asufan mutum ya zo masa to yamma Allah ce ya ma gaskiya amma makareci ne tunda iblis ne amma wannan abin da ya hudi ma gaskiya ne kenan yanzu falalatta shine manzo Allah ya tabbatar cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin da ya zo kwanciya to Allah zai turo mala'ika na musamman ya zo ba shi kariya kuma shedan bai zai kusance shi ba kaga kenan babu zantan mugun mafarki da sauransu tunda kai mai yake da sunan shaman shidanu su ne suke zuwa suke mami suke sauwara ma abubuwa na mafarkaiya na ban tsoro domin mi li hazunan lazina amun dai sama bakin ciki da damuwa to dan haka kenan mu ringa kokari in muka zo kwanciya mu karanta ayatul kursi domin Allah ya tura mana mai ba mu tsaro na musamman kuma shedan ba zai kusance ka ba sai zikiri na gaba amana rasul za mu karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أهل من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما هملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين wa'annan su ne ayoyi biyun ƙarshen suratul baqara aya ta 285 286 wanda daga cikin falalarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad utitu hakika an bani wasu ayoyi guda biyu yace lam uta nabiyyun qattun qabli ba a taɓa ba wani annabi kafina ba kuma lokacin da za a sako manzo Allah ya da malaka biyu ne zo ce an bude ta kofa a sama tunda Allah ya halicci sama bai taba bude wannan kofa ba sai a lokacin aka sako manzo Allah amana rasul shi yasa daga cikin abinda manzo Allah Allah mai kyautar su wanda babu annabin da aka bashi daga ciki akwai suratul fatiha akwai kuma amana rasul har zuwa karshen bakara ma'ana ayoyin biyun karshen suratul bakara wannan an samu wannan zikiri ne daga babban sahabi Abu Mas'ud al-Ansari sunan shi Uqbatu bin Amru bin Sa'laba Allah kare da gare shi shine yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala man qara al ayataini min akhir suratil baqara fi lailatin kafatahu wannan yazo a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba ya zo a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 4008 haka muslimu hadisi mai lamba 808 kenan hadisi ne muttafaqun alaihi daga wannan sahabi Abu Mas'ud al-Ansari mazala ce duk wanda ya karanta ayoyin biyun karshen suratul Baqara a dare kafatahu sun wadatar masa malamai suka ce ai kafatahu min al-afati fi lailati za su wadatar masa dukkan wani sharri da bala'i da musiba a wannan daren nasa nabi kuma suka ce ajza'atahu an qiyamil layl za su wadatar masa qiyamul layl ma'ana in baka samu dama tashi kai sallah da daddare ba saboda ka kanta amanar rasulu har zuwa ƙarshe za a baka ladan kamar ka kiyamu layi to amma kuma wannan ba wani lasisi ba dai mutum ce to tunda haka dai ba ne yi ba akwai falal ayi amma na ana baka ana nihin wai ladan ne za a baka kenan idan mutum bai samu damar yin kiyamun laili ba in ya karanta amanar rasulu za a bashi ladan kamar yayi mai kiyamun laili to wannan shine falala kenan falala za a kare ka daga dukkan wani shari da abin ki kuma za Allah zai baka dukkan wani alkhairi da kake so kuma za a baka ladan kiyamul layl shine falala guda uku kenan ka fatahu za su wadatar ma duk alherin da kake so Allah zai baka ka fatahu za su wadatar ma tsare ka daga dukkan wani shari da abinki ka fatahu kuma za su wadatar ma yin kiyamul layl fasara ta shine amana rasulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani bima unzila ilaihi da abinda aka saukan masa min rabbihi daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna haka su ma mu'mine sun imani da wannan kullun da manzan Allah da mummunan dukkansu amana billahi sun imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli kuma ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzanni ma'ana mu ce min imani da wasu wasu ba min imani da su kamar yadda yahudawa Allah ya ba mu labari innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina wannan cikin suratul nisa'i aya ta 150 da aya ta 151 Allah ce wa'inda suka kafirci ma Allah da manzanninsa sune al-yahudu wan nasara kuma Allah ce wa yuriduna an yi farriko bainan lahi wa rusuli suna so su bambanta tsakanin Allah da manzanni ma'ana su ce sun imani da Allah amma kuma daga cikin wasu manzanni da Allah ya turo su karyata sai sun kafarce musu Allah ce kuma wa yaqulu da suna cewa nu'minu bi ba'din min imani da wani sashi na manzanni da Allah ya turo wa nakfuru bi ba'din mun kafarce wani sashi yahudawa duka annabawan da Allah ya turo sun yarda da shi amma banda annabi Isa da annabi Muhammad su ba su yarda da annabi Isa ba shi yasa kaga ma Allah ba da labari a cikin suratul nisa'i Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam ta suke annabi isa dan zina ne ko maryamu zina tai ta'ala Allah amma kaga Allah ya barranta ta to kaga su ba su dama da annabi isa ba kuma suka ce mun kashe annabi isa rasulullah wannan manzon Allah duk da ba shi ba su kasance suka kashe ba Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahu ba shi suka kashe ba shi suka gice ba an kamanta musu ne suka gice suke tsammanin annabi Isa ne to kaga yahuda ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma kiristoci duka annabawan da Allah ya turo sun yarda da shi sun yarda da su banda wa banda annabi Muhammad kenan tun daga farko har zuwa annabi Isa nasu sun yarda da shi amma ba su yarda da annabi Muhammad ba mu ko musulmai mun yadda dukkan annaba da annabi Musa na Yahudawa da Isa duka shi yasa kaga Allah ce la nufarriqu baina ahadin ban ma rarraba tsakanin wani manzo mu ce wani mun imani da shi wani ba mun imani da shi ba ma'ana mu mun sha bamban da su mun yadda da dukkan annabawa da nasin da namu amma su ba su yadda da namu ba to shine Allah yake bayani anan cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ma'ana ban ma bambantawa tsakanin wanda daga cikin manzanni mu ce mun yadda da wani wani ba mu yadda da shi ba wa qalu kuma mu'minan nan da manzon Allah suna cewa sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi ghufranaka rabbana Allah muna neman gafararka wa ilaikal masir kuma makoma tana gare ka asalin wannan amana rasulwa lokacin da Allah ya sauko aya ta 284 a bakara lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce da abinda kuka raya ma a ranku ko kun bayyana ko ba ku bayyana ba sai Allah muku azaba sai suka ce ayyuna yadiku zalika wane ne a cikin mu a ce abin da ka saka ma a ranka za a ma azaba suka ce babu wanda zai iya wannan da suka ce haka sai manzo Allah ce ku dai ku ce sami'ina wa adana ka ku zama to irin wanda suka ce sami'ina wa asaina mun ji mun saba to shine kawai daga lokacin suka ce to me yake da suna sami'ina wa adana gufranaka rabbana kowa ya koma ba abin da ke wadi mun ji mun bi Allah muna neman gafararka to shine Allah ya sako ce to manzo Allah da mu'mine sun yi imani kuma sun ce sun yi sun bi kuma Allah muna neman gafararka wa ilaikal masir kuma gare ka makoma kan to shine Allah ce ya soke hukuncin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah bai tsora ma rai sai abin da za ta iya laha ma kasabat abin da rai ta aikata na alkhairi za a bata ladan wannan wa alaiha maktasabat kuma yana kanta abin da ta aikata na shari za a rubuta mata zunubi sai Allah ya suka ce to rabbana la tu'akhizna ya Allah la tu'akhizna bima la tu'aqibna Allah kada ka mana ukuba in nasina idan muka yi mantuwa au akhtana ko muka yi kuskure abinda muka mance ba mu yi ba na ibada ko abu na laifi in muka yi shi a halin mantuwa ko kuskure to Allah kada ka mana ukuba Allah ya ce karfa altana aikata tukuici ne Allah mu saboda sun ce samina wa atana suka ce rabbana wala tahmil alaina isran Allah kada ka dora mana wani nauyi kama hamanta wa alal lazina min qablina irin wanda ka dora ma al'ummomin da suka bace yahuda nasara a zamanin su kun sami in ka kuskura wutsari ya taba fata jikinka reza ko wani karfe zaka samu ka kankare shine tsarkin mu yanzu wutsari ya taba kayan jikinka ba ruwa ba zaka zuba ba in tufa kai taba ba wanke ba zaka yi ba to sun ya taba taba ka ko mutsa da shadda ka wajen za a karere ci a yanki in jikinka taba za a samu abu ne a garje wajen shine tsarkin in kai lehi kashe kanka shine tuba Allah ce faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaykum ya kun kashe kanku ne Allah zai amshi tuba mu kuma yanzu in kai lehi kace Allah na tuba na yana dama bazan kara ba shikenan amma su a da an kai lehi kisan kanka kashe kanka shine tuba to ai kaga abu ne mai nauyi to shine al'umma wannan ta manzala suka ce Allah kada ka dora mana nauyin da ka dora masu al'ummomin da suka bace mu Allah ce karfa altina aikata haka rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abin da ban mu da ikon yi kamar yanzu a ce duk abin da ka saka ka saka a ranka ko da baka furta baka aikata ya amma zini kai amma uhuba kan shi Allah kada ka dora mana wannan Allah ya karfa altu na aikata haka sai suka ce wa afu anna Allah ka mana afuwa wa ghafir lana Allah ka mana gafara warhamna ka ji kanmu afuwa ana yin ta ne idan mutum Allah ya ce ai abu ya aka samu gazawa da sakaki wannan abin ba ka zo da shi yadda ake so ba to sai Allah ma afuwa ya amsa shi kuma gafarawa idan ka aikata zunubi shi yasa ko kaga Allah ya kawo afuwa da gafara wani ya ce to meye bambancin su bambancin shine afuwa idan Allah ya ce ai abu to kai abu amma kuma ba a same shi da ake so ba akwai dan gazawa akwai dan sakaki da sauransu to ya Allah ma afuwa ya amsa kawai shi kuma wa gafir lana Allah ka mana gafara shine idan ka aikata laifi Allah ce kada aikata ai ka aikata to sai Allah ma gafara ya hima warhamna kuma Allah ka libe mu da rahamarka da jin kanka anta maulana Allah kai ne majibincin lamuranmu to mun rike da kyau yana daga cikin kuskuren da muke kawai yanzu mu irin kasashen mu daga an kwaso ta waka ba a san mu ma wane ne yi ta yanzu akwai ta waka wani wani bayarabe ne ta a Najeriya ba la ilaha illallah muhammadun maulana wannan kuskure ne mutane suna faɗin ta amma ba san ba ma me maulana me maulana majibincin lamari ma'ana wanda yake kula da kai to tambaya anan maza Allah shi yake kula da mu wa yake kula da mu Allah ka gane shi saka ce anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin mu kuma a Qur'ani duk in ka diba haka Allah ya ce zalika bi anna allaha maulal ladzina amanu a cikin suratul muhammad Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahum Allah ce kafirai basu da maula ma'ana basu da majibincin lamari a wani waje kuma Allah ce balillahu maulakum Allah shine maulanku ma'ana wanda yake jibintar lamarin a wani waje ma zaka ji Allah ce ni'mal maula madalla da majibinci shine Allah kaga nan kuma Allah ce anta maulana to kaga nan ka ce Muhammadu maulana ka dauki haƙƙin Allah ne ka ba ma manzo Allah ko ba haƙƙin shi bane amma kaga wakar da ta karaɗe wannan garin zaka mu yara suna yi la ilaha illallah muhammadun maulana wannan shirka ce kaga nan gashi nan amana rasulullah anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin kenan manzo Allah ba shi bane majibincin lamarin saboda wannan haƙin Allah ne Allah ne yake jibinta lamarin shine yake kula da mu shi yake ba mu nasara shi yake ci da mu yake sha da mu shine majibinci ma'ana mai kula da kai to kaga nan suka ce anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin mu fansurna dan haka ka taimake mu alal qawmil kafirin akan mutanen da suke kafirai wannan shine takeici fata abinda muka fada daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada kuskure tun taba harshe kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh